الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوس وتن جماد الآخرة hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 28 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya ci gaba da karatu na usulul fiqh a cikin wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatu alfiyatul usul wallafar babban malami al'allama shehu abdullahi gwandu rahimahullah wanda wannan shine darasi na talatin a cikin jeren giyar karatuttuka da suke gudana a wannan littafi to darasin da ya gabata mun fara tattauna matsaloli a da suka shafi wata ƙa'ida da malamai suke amfani da ita game da annahayu shine idan aka samu nahani wanda yake mutsulaki shin hanin yana nuni kan lalacewar almanhiyu anhu a lokacin da mukallafi ya aikata shi ko baya nuni kai to ƙarshe a shehu abdullahi ya yi bayanin cewa abin da yake zance na gaskiya akan ita wannan matsala duk da akwai saɓani kamar yadda ya ambata cewa jimhuru na malamai sun tafi kan cewa lallai a hani akan abu to yana nuni kan in an yi abin bai yi ba wannan shine qaulul jumhur shine qaulul jumhur min al ulama amma an samu kaɗan da suka tafi kan cewa a'a baya nuni kan lalacewar abu wanda shine mazhabu al hanafiya to shine ƙarshe sai malam ya tabbatar da cewa abin da yake na gaskiya za a kalli hanin ne idan hanin yana da alaka da haƙƙin Allah wato bawa bai da wani rabo a ciki to wannan ya dullu ala fasadil manhiya anhu in kuma haƙƙi ne na bawa kaɗai bai shafi Allah subhanahu wa ta'ala ba? E, to wannan baya nuni kan lalacewar shi almanhiyu anhu. E, to wannan tafsilin shi ne malin yake a kansa da kuma kawo mana misalai a kai. To shi ne yake cewa a baiti na 198. فيفسخ النكاح بالطلاق إمضاؤه بالناس ذو اعتلاق في غيره الفسخ بلا طلاق لما ذكرنا قبل في افتراك ومقتضاه الفور والدوام أمر لضد النهي والسلام تخيير لفظ لا يدلنا على تسوية للطر تسوية لل... للطرفين فعقله كفطر من سافر والصيام وقصره الصلاة والإتمام تو أي أكوي صورة جمهورنا صيامه يفضل والقصر للإتمام حقا أفضل سيما سيانا to sheku abdullahi sai ya ba da misali dangane da a wancan ƙauli da ya rajjaha ya rinjayar cewa shi sigan hani to ana duban abin da aka hani ya ratayu ne da haƙƙin Allah ko haƙƙin bawa idan ya shafi haƙƙin Allah to idan mukallafi ya aikata abin nan abin nan bai yi ba kamar yadda ya bada misali da nikahu shigari da suka gabata sauran misalai in kuma sigan hanin abinda aka hana din yara ta yi da haƙƙin bawa to wannan idan mukallaf ya aikata ba za a ce ai a lalata abin ba wanda ya bada misali da tasfiyatul hayawan shine tsare nonon dabba wadda ake so a kai ta kasuwa a sayar sai a tsare nonon ta ba tare da an tatse shi ba sai ya taru ya taru hantsa ta cika sai a kai ta kasuwa a sayar wanda shari'a ta hana akan haka amma kuma ya riga an kulla cinikin kuma cinikin yayi cinikin yayi wa inda ma dai kawai za a kalli kiman ita dabba din bayan an tatsa nono eh idan abinda aka bashi na kuɗi za ta iya wannan ƙiba shi kenan in kuma ba za ta iya ba to sai a rage abinda za a rage to kaga wannan da yake haƙƙin bawa ne bai ratayu da haƙƙin Allah ba to ba a ce ai a buɗe cinikin ba sabanin ciniki da aka kulla lokacin kiran sallah na biyu ko bayan kiran sallah na biyu kaga shi an ce a buɗa saboda haƙƙin yara ta yi da Allah to daga cikin misalan ne malin yake kawo muna da inda yake haƙƙin yara ta yi da Allah da inda kuma yara ta yi da bawa to shine yace an nikahu aure fayufsahu ana buɗa shi bitalaƙi da saki wato idan aka yi shi ba bisa wata ƙa'ida ba ta shari'a wadda shari'a ke neman a cika wannan ƙa'ida su kuma ma'auratan ba su cika ta ba to za a buɗe auren amma buɗawar ba cewa za a yi kowa ya kama gabansa ba cewa za a yi shi ya sake ta to kaga wannan kenan ya nuna auren yayi dan in bai yi ba to ba magana saki to a ina ake yin haka shine yace imda'uhu bin nas zu'tilaqi imda'uhu inda ya zan tabbatar da auren ko rashin tabbatar da shi zu'tilaqi yara ta yi ne bin nasi ga mutane kawai su ma'auratan ma'ana suke da zaɓi shi ke da zaɓin ya zauna da ita ko kuma ya ƙi zama da ita ko ita ke da zaɓin ta zauna da shi ko kuma ta ƙi zama da shi wato shari'a ta ba su zaɓi to a wannan wurin to za a rabu amma bitsalaki ba ci ɗaya za a yi ta kwashe kayanta ta koma gidansu ba suna ba da misali kamar shi ya auri mace ya je neman yarinya an ba shi yarinya ya yi duk abin da aka yi an yi aƙadu sauransu bayan yarinya ta tare to ashe mahaukaciya ta ba ta da hankali ba ta da hankali shi kuma bai sani ba ita ba ta gaya mai ba waliyinta bai sanar da shi ba shi ya aure ta ne a matsayin mace mai hankali to amma ashe tana da taɓin ƙwaƙwalwa da sauransu ko kuma dai abin da ya kama da hauka wanda ka hana a ji daɗin zamantakewar aure ko kuma tana ɗauke da wani ciyo wanda shi bai san da shi ba kamar ciyon kuturta ashe kuturwa ta an ka aura mai kara makalla shi bai sani ko tana da ciwon baras ciwon zafi wanda ke kone fata shi bai sani ba ko kuma a'a ashe mata mazaci tana da al'auran mata tana da ta maza kowanne tana da ko kuma gabanta al'aurar ta a rufe yake ba za a iya saduwa da ita ba to ire-iren wa'annan to yanzu shi yana da zaɓin ya zauna da ita a haka nan ya yi hankuri ya dogara ga Allah ko ba haka ba sai barba Allah ya haƙuri nan yana da lada haƙuri kuma yana da damar ya mai ta gidansu amma tare da saki je samu waliyin ta ce to gaskiya yarinyar nan ba zan zauna da ita ba saboda kaza da kaza da kaza da kaza saboda haka a ga ɗiyarku nan kuma na sake ta in kuma ya ce zai zauna da ita a shi kenan in ya riga ya tare da ita to kaga nan kuma ba za a ce a maida mai sadaki ba ko ba haka ba tunda an samu kalwa shi sadaki ya bi iska to haka na ita ma ya zo neman ta a matsayin mutum mai cikakken hankali mai cikakkiyar lafiya akan haka ta karbi soyayyarsa kuma ta yadda a ɗaura auren bayan ɗaura auren ta tare sai ta ga ashe mahaukaci ne bugun mutane ya gai ko yana da rashin lafiya na farfadiya eh ko yana da dai wata illa ko ta rashin gani ko gurmunta ko kuma bai da lafiya al'aura ce ba ta iya saduwa da mace eh kila karama al'aura gare in ninun ne mai karama al'aura wanda ba zai iya saduwa da mace ba ko kuma lafto ne kwata-kwata ba bai iya saduwa da mace to ita ma nan tana da zaɓi ta haƙura ta zauna da shi ko ta ce mi ko ya sake ta to mi yasa nan saboda duka in ka kula haƙƙin yara ta ne gare su to shine abin da Sheikhu Abdullahi yake nufi in ba'uhu zartar da auren eh kaga kenan ya kullu ko ba haka ba zu'tilaqi ma'abuci ratayuwa ne bin nasu ga su ma'auratan annasu ana yana nufin ma'auratan eh to a irin nan shine fayufsahu annikahu bit talaqi to irin wannan aure buda shi za a yi amma tare da saki eh kenan kaga auren yayi eh duk da dai shari'a ta hana a ƙulla aure alhali kuma a ɓoye ma mutum wani aibi wanda da zai sani to ba lallai ba ne ma ya yadda a yi auren ko ba haka ba ne tun da shi yanzu da ya same ta mahaukaciya da a ce ta bayyana gare shi ba ta da hankali ko gurguwa ce ko makauniya ce ba lallai ba ne ya aure ta e tushiyarsa shari'a ta ce yanzu tunda an ci amanarsa an yi kitimanu la'aibi an yi mai tadalisi to yanzu yana da zaɓi eh yana da zaɓi da abin nan wasu kuma ma na ganin cewa a'a ya je ko da ya tare da ita ya je ya isko waliyinta ya ba shi kuɗi ne eh tunda shi ya yaudare shi ya kamata ya mai bayani ya ce to ɗiyan nan tawa tana da matsala kaza tana da dan shi a shari'a in mutum ya zo neman ɗiyarka kuma tana da wani aibu wanda ake kyamata to wajibi ne ka bayyana ma wanda ya zo neman ta aibin dole ne in ya ji yana iyawa yauwa kaga a nan daga baya bai da bi bai da ta cewa tun da an riga ya mai bayani can kuma da an ka ce yana da zaɓi an ɓoye masa nan kuma tun kamin ya fara an yi mi an yi bayani kai ma in ka je neman yarinya ka san kana da wata illa wadda ka hana a ji daɗin zamantakewa aure to ka yi mata bayani eh sai ka ce mata to gaskiya ina da lalura kaza ina da matsala kaza ina da matsala kaza in ke aminta za ki iya abin nan da ni da sauransu eh ina dan da dan taɓin hankali amma ba ko shi yake tashi ba sai iska ya buga sai kai mata bayani ko ba haka ba eh don karka ɓoye kuma sai an yi aure iska ya buga kuma haukanta tashi ka bige ɗayan mutane eh agadi yana faruwa to fi gairihi eh amma a wani inda haƙƙin yara ta ne ga Allah ba ga su ma'auratan ba to nan kan alfashu bila talaqin nan kawai buɗa za a yi ba sai an ce ya saka ba eh don dama auren bai yi ba ta inda ya zance kenan haƙƙin yara ta ne da shi Allah subhanahu wa ta'ala irin su aure mace na idda misali ko aure cikin aure da makamantansu to da irin wannan ba a cewa wai saki saboda dama auren bai yi ba an gane cewa ɗaya za a yi ta yanayin kai kuma kama gaban ka shikenan eh babu maganan abin nan eh to duk auren da kullin sama bai inganta ba to kawai budawa ake eh na'am ban ji ba ta banza ta ba kan shari'a sun ka yi ta eh saboda haka ta banza ta lima zakarna to dalilin da yasa mun kai wannan tafsilin saboda abin da mun ka faɗa a baya cewa duk abin da aka hana to akan duba ne idan abin ya rataye da Allah to abin za a bata shi in abin ya rataye ne da bawa to ba za a bata shi ba e to shi yasa ya baka misali da shi buɗe aure a nan e da ya ba da misali a kansa to shine lima zakarna qablu 50 raqi abinda muka faɗa kamin wannan misali na bambanci tsakanin abin da yake an hana saboda haƙƙin Allah ne a nan da abin da yake kuma haƙƙin bawa ne to shi yasa mala ya kawo mana wannan misali wa muqtadahu al-fawr wad-dawamu to sai mas'ala ta gaba shine alin nahyu yaqtadi ad-dawama wal-fawriyya amla shin idan shari'a ta hana abu shin wannan hanin yana nuna dawwamar wannan hanin ko kuwa za a ce kawai dai hani ne na dan wani lokaci na wucin gadi na duk abin da an ka hana shin har abada ya hadu sigatun nahai tana dalala akan wannan ko ba ta nuni sannan na biyu shin hani yana hukunta gaggawar hannuwa misali in shari'a ta ce karka yi abu to lokacin da hanin ya zo ma lallai dole ne lokacin zaka hannu ko ko zaka iya jinkiri to shine mala ya kawo wannan to shine ce wa muqtadahu abinda hani yake hukuntawa yake bayyanawa alfauru gaggauta hannuwa mana da ka ji cewa an hana kaza to lokacin da ka ji hanin kawai zaka hannu ba cewa za ka yi a sai bayan kwana kaza ba ko sai bayan awa kaza ko sai kaza sai kaza a daga lokacin da ka ji hanin sai ka yi mi gaggauta kamar yadda lokacin da umarni ya zo maka to za ka gaggauta aikatawa to haka shi ma hani ai ba wani jinkiri haka nan wadda wamu kuma yana hukunta dawwama sai dai in wani kuma umarnin ya sake zuwa sabo ba wancan ba amma duk sanda an ka hana ka abu to wannan hanin har abada hukuncin sai yana nan eh an gane ma'ana za ka hannu sai sadda wani sabon kuma doka ya zo cewa yanzu an me an halatta maka ko ba haka ba eh in dai mutulaki ne eh duk sadda an kai hani mutulaki to abinda hani mutulaki yake hukuntawa kenan eh wanda yake mujarradun ne anil qara'in to abinda za a iya ɗauka kenan cewa hannun nan har abada ne sannan kuma ana neman mukallafi ya hannu nan take sai ce amrun lididdin nahai hakanan kuma hani umarni ne da kishiyar hani duk sanda aka hana abu to an yi umarni da kishiyarsa eh an gane hani akan abu to umarni ne ga kishiyarsa kamar yadda umarni da abu hani ne akan kishiyarsa eh to duka ka'idodin guda biyu akwai su da batar an gane so da haka duk sanda an ga ce kar ka yi kaza to kamar an ce je ka yi akasinsa an gane? eh to wannan ita ba ka'ida karɓaɓɓiya ce a wurin jumhurul ulama eh mala ya ce wassalamu to wannan cikon baiti ne ai wassalamu ala manitta ba alhuda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a to ya kawo shi ne saboda baitin ya kammala eh ba don bayanin wata ka'ida ko wani hukunci ba to daga nan bayanin annahawi ya ƙare yanzu kuma za mu shiga bayani akan nau'i na uku e tun da mun yi al'amuru mun yi annahayu to dama uku ne saura a takhayiru wato abinda shari'a ta ba da zaɓi a kai idan aka ce a takhayiru shi ne abinda za a ce ko kai ko ka bari eh? kana da daman ka aikata kana da daman kuma ka bari to shine yace takhayyuru lafzin wato lafazi yayi nuni akan zabi ayi umunni a cikin nassi nassin kuma ya nuna wato zabi ake ba bawa shi lafazin karan kansa yana nuni akan haka to yace la yadulluna to wannan zaɓi da shi lafazi yake nuni la ya dulluna baya nuna muna baya shiryar da mu ala taswiyatin littarafaini baya nuni kan cewa duka abubuwan guda biyu daidai wa daida suke mana da yin da bari don kaji kawai an ce maka an baka zaɓi kana iya kayi kana iya ka bari to ba yana nufin duka ɗaya ba ne a zai iya yiwa hanin afdalu minat tarki zai iya yiwa kuma a tarku a fudalu min alfa'ili duk zai iya ɗauka an gane yau to shi hani shi zaɓi ba wai yana nufin duka abubuwan daidai wa daida suke a daraja ba kamar yadda za mu gani to shi ne ce fa'aƙela saboda haka ka hankalta ya kai ɗalibi ɗalibin usulul fiƙihi sai ba da misali ya ce ka fiɗiri man safara wasu yami kamar inda shari'a ta ba mukallafi zaɓi mukallafin da yake halin tafiya kuma a cikin ramadan a mazhaba aka ce tafiyan nan in ta kai ƙasaru to an ba shi zaɓi ko ya yi azumi ko ya aji azumi yana da mi yana da zaɓi kenan in ya yi azumin a halin tafiya bai yi laifi ba haka in ya aji azumi ya ci gaba da cin abincinsa shi ma bai yi laifi ba abu na farko ke to kenan yanzu yana nufin da yin azumin da bari duk ɗaya ne ba ɗaya ba ne kamar yadda zai yi bayani wa ƙasurihi salata hakanan da ƙasarun shi matafi matafi an ba shi dama ya ƙasuru azhar ya raka a biyu la'asar ya raka a biyu isha ya raka a biyu an ba shi dama an gane wal itimami kuma an ba shi dama ya cika eh yayi su yadda suke alal asal kuma gashi yana halin tahiya in kuma ya ga dama a bare ya kasar saboda ya samu sauki ko kuma ya ce a bare dai in cika ina jin nishadi da ƙarfi to duka yana da mi duka yana da zaɓi a mazhaba kowanne ya yi to a shari'a bai yi laifi ba mana ba za a rubuta masa zunubi ba saboda bi zaɓi an ka ba shi to duk sanda kuma aka ba kallafi zaɓi to in ya ɗau ɗayan ya bar ɗayan ba za a ce ya yi ba za a zarge shi ba tun da dama shi ne ma'anar zaɓi a yi yi wannan ko wannan aikata ko karkai to kaga an nuna maka kenan ɗayan ake bukata da ka zo da shi to shi kenan laifi ya riga ya saraya to shine ma ce jumhuruna mafi yawan malamanmu malikawa yana nufin malikiya to mafi yawan malamanmu na malikiya yufaddilu siyamahu siyamahu maf'ulun bihi ne muqaddam to su sun fifita cewa matafi yayi azumi ya fi ajiye azumi na ba da gani wanda yake halin tafiya a cikin watan ramadana to ko da tafiyan ta kai ƙasaru to abin da ya fi ya yi azumi amma suka ce da sharaɗin in azumin ba zai azabtar da shi ko ya wahalar da shi ba na ana magana in yana yi wa ya azumin yana da kowa yana da istita'a ko ba haka ba to ka gana an fifita yin azumi da mi kenan ba da zaɓi ga matafi ya yi azumi ko ya ajiye azumi kaga ba daidai wa daida suke ba kenan yin azumin to a fudalu ya fi falala sau da haka in kun kai tafiya ku biyu a mazahaba cikin ramadan ɗayan ku ya ajiye azuminsa tunda an ce ai matafi eh ba sai ya yi azumi ba ba dole ba ne saboda haka sai amfani da wannan fursa sai azuminsa ya ci abincinsa shi kuma ɗayan ya ce a shi dai zai wuce ba sai ya ci to a mazhaba wanda ya azumin ya fi wanda ya aji na fatar an gane dalili suka ce allah da kansa ya ce wa an ta sumu khairul lakum ku yi azumin ya fi alheri gare ku kenan rashin azumin bai kai mi to wannan shi ne to shi ne mala yake son ka gane don shari'a ta ce an ba ka zaɓi a gane kan ka yi kaza ko ka bar kaza to wannan baya nuni kan cewa dukansu daidai wa daida suke wajen daraja da falala na fatar an gane kamar yadda ya ba mu misali a nan dangane da wato azumi to haka nan wal qasru haka nan yayi qasaru shi matafi an gane to afdalu shi yafi falala ga can ƙarshe shi yafi falala haƙƙan da gaske eh lal itimamu ba wai ya cika sallan ba na ba da gani yauwa shi kuma wanda yake a babin sallah ya yi tafiya tafiyan da ta kai a yi mata ƙasaru to abin da ya fi ya yi ƙasaru ya fi mi ya fi ya cika sallah amma in ya cika kuma ba za a ce sallah saba ce ba mu a mazhaban muke ne akwai masu ganin cewa a'a ba ta yi ba akwai wannan mazhabar su suna ganin dole-dole matafi bai da zaɓi dole ya ƙasaru dole sau da haka in ba ƙasaru ya ba sallar saba ta yi ba kwata-kwata ta ɓaci to amma mu a mazhaba ba haka ba ne in ka ga dama cika sallarka ko ba haka ba in kuma ka ga dama ka yi ƙasaru wal ƙasaru afdal to haka jumhur na malikiya suka tafi a kai an gane to shine ya ce lal itimamu ba wai cikawan shine ya fi falala ba yauwa kenan ku yi tafiya kaga wani shi baya kasar cika yake to ka zarge shi kai da ka son kai kasar ya kasarun ka shi tun da bai son sauki ka kyale shi amma karka ce sallar saba ta yi ba an gane yauwa in ka faɗi haka to su malikiya za su yi ma inkari ba ba gaba za su yi maka inkari to da ba sabaninsu ya samu asali ne akan matsayin shi ƙasarun shin wajibi ne ko sunna ko ruksa duka zantukan na akwai su waɗanda suka ce wajibi ne to lallai matafi dole ya ƙasaru bai da daman da zai yin cika sallah wasu kuma suka ce sunna ce mai ƙarfi hatta cikin malikiya akwai masu wannan ƙaulin an gane sunna ce mai ƙarfi an so ga matafi ya yi ƙasar kenan bai ba bai mi haram saɓanin su mazhabar farko su aurensu in baka yi ƙasar ba ka yi laifi kuma baka zartar da umarnin shari'a ba saboda haka ibada taka ba ta yi ba wasu kuma suka ce ƙasar rukhsa ne ma'ana rangwami an gane rukhsa ne wannan shine ra'ayin mafi yawan malikawa eh rukhsa ce Allah madaukakin sarki yayi maka saboda yanayi galiban matafiyi akwai wani nau'i na mashakka da wahala da rashin nutsuwa da gajiya da abubuwa tunda ba gida kake ba ko ba ka ba eh yawa sannan gashi ya tabbata a hadisi fi sahih bukhari as-safaru qit'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba to shi sa sai shari'a ta kalli wannan ta ce an sauƙaƙa ma ta yi ƙasaru na fatar an gane yawwa to dalilin da ya sa suka fifita yin ƙasaru saboda aiki da ruhsan shi karan kansa falala ne kamar yadda ya zo a hadisi yadda allah maɗaukin sarki yake buƙatar a jema abubuwan da ya yi umarni masu ƙarfi to haka kuma yake son kuma in ya ba da ruksa kuma ya aiki da ruksa ɗin na ba ta rangani saboda haka idan aka ce shari'a ta yi rangwame a kan kaza to wanda ya ɗo rangwamen ya fi falala saboda shi ya zaɓi abin da Allah ya zaɓa masa ya zaɓi abin da shari'a ta zaɓa masa to wannan kawai ya kafihi fadlan ya ishe shi falala ba ba haka ba to shi yasa suka ce ai yayi kasarun afdalu wal abdu wal mar'atu wal musafiru fi jumu'atin wa zuhuriha mukhayyaru to eh to bari mu karasa shi tunda yana da alaka da waɗancan haka wal abdu da bawa wal mar'atu da mace wal musafiru da matafi su uku din nan to kowannensu mukhayyarun an bashi zaɓi fi juma'atin wa zuhriha ya yi azahar ko ya yi juma'a kamar irin yau to waɗannan guda uku da aka ambata bawa wanda ba ɗa ba mace matafi kowannensu yana da zaɓi ko ya yi juma'arsa ko ya yi mi ko ya azahar amma inda malikiya aljumu'atu afdalu juma'a ta fi falala an gane ya fi ayi ya fi dukkansu su yi azahar dukkansu in suna da dama to su zo su yi juma'a din shi ya fi falala da bawa din da matafi da ita karankanta mace eh to su malikiya haka suka faɗa wasu kuma sun yi tafsili suka ce a'a da bawa da ainihin matafi to su a haƙƙensu aljumu'atu afdal suka ce amma mace to azhar afdal laha ita ta yi azhar ya fi falala gare ta samami fi jima'a dalili suka ce saboda ita mace hadisai sun zo kan cewa an fi son ta yi sallah a gida a can ƙwaryar ɗakinta ta fi samun falala sama da ta yi sallah a falonta ta yi a falo ya fi ta yi a haraba ina fatar an gane ta yi a haraba ya fi ta zo masallaci to suka ce in mun ka ce a haƙƙinta jima'a shi ya fi falala to kaga dole sai ta zo mi sai ta bar gida ta kaga waccan falalan ta rasa ta to shi yasa suka ce a ita mace az-zuhuru afdalu laha amma al-musafir wal abdu to al-jumu'atu afdalu lahuma eh su su yi juma'a shi yafi eh saboda haka in kana matafi to lokacin juma'a yayi kuna matafiya to ku tsaya ku bi jami'in juma'a shi yafi sama da ku koma gefe ku yi jami'i ku yi kasaru na azhar eh to wannan shine amma dai kowanne mutum ya yi ba za a zarge shi a shari'a ba tunda zaɓi an ka ce eh to duk abin da aka ce ko an baka zaɓi kaga an baka rama sai ka wanda sai ka wanda za ka ɗoga ko eh sai irin wayan ga hukunci hukunci su ne malaman fikihu za ka ga suna ta bayani a littattafai da sauransu eh bisa waɗannan ƙa'idodi da su malamai suka aza eh Allah ya kyauta na'am wajen aje azumi mm.
da yake mazhaba ta ta yi cewa ilimi ya yi falala mm.
kuma na ya kamata mutum kawai yi ne zai yi.
a i akwai mashakka ai ba ma mazhaba ba ai shine ma alqaulu sahih eh in dai zai iya yi to yayi azumin shi yafi mun yi wannan bayanin ai ko da an kai shi kafuta eh an bada amsa kan wannan eh in dai zai iya yin azumin to as-sawmu afdalu lahu eh azumin shi yafi eh in kuma ba zai iya ba akwai wahala sosai zai sha mashakka eh to kaga ai wannan ai shari'a babu babu tsanani ai yuridu Allahu bikum al-yusra ka gani wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj to wannan shine eh ga kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ad-dina yusrun to wannan shine a kusan ah, wannan الشيخ محمد طاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى ya rubuta littafi mai suna a maƙasidu shari'atul islamiyya a ciki ya tattauna manufofin shari'a dangane da hukunci-hukunci da take ɗora ma bayi sallah azumi su aure da makamantansu menene manufa menene maksat da shari'a ta ce kai waɗannan abubuwa Eh, to daga cike ke cewa babban makasudi na shari'a to shine as-samahatu wat-taisiru Eh. to amma da yawa wasu ba su san abin da ake nufi da sauki ba Eh, ana nufin sauki da ma'anar shari'a ba sauki da ma'anar ka ba kai eh saboda haka sauƙi da ma'anar shari'a shine at-tawassut baina at-tafrit wal ifrat shi ake kira sauƙi abinda ba a yi sakaci ba kuma ba a tsananta ba to na tsakiyar shi ake kira sauƙi a wurin shari'a na fatar an gane ba wai kai abin da kake so ko abin da kai kwanta ma a rai eh na fatar yauwa in yanzan abin ya bayi zuwa ga sakaci da lalaci da sakarci to wannan ba sauƙin shari'a ba ne sauƙin mutane ne Eh, to da Allah ya ce yuridu Allahu bikum al-yusr yusr al-yusr shar'i ake nufi sauƙi na shari'a abinda ita shari'a ta yadda da sauƙi ne ba abinda ku mutane kun ka yadda da sauƙi ba ne saboda shi Allah ya shi ya halice mu duk abin da yake sauƙi ne gare mu ya mafi mu sani ba ba haka ba eh to da can da annabi ya ce inna dina yusru to abin da ake nufi kenan yusrun ma'ana wasatun bainar bainal ifradi wat tafrid an gane yawwa ko bainal ifradi wal guluwi eh ko bainal ifradi a abin nan bainal ifirati wa menene akwai abin da suke faɗa bainal tafriqi eh wata dayiqi eh bainal tafriqi wata dayiqi tsakanin sakaci da kuntatawa eh to wannan na tsakiya din tsaka tsakiya shine sauki duk abin da ba sauki ba shi ba to ba sauki ba ne a shari'a saboda ka ba ruwan shari'a da shi na fatar an gane eh to wannan shi ne saboda haka almuhim in za ka iya azumi ka yi a halin tafiya eh in kuma za ka ji za ka sha wahala watakila ma rashin lafiya zai biyowa baya eh to kaga nan al-ifrat ya shigo at-tadyiq ya shigo eh to sai a dawo ga sauki in kuma za ka iya azumin an gane ba za ka sha wahala ba sai dai wahala irin ta mai azumi ko da a gida yake to kai azumin ƙasa ga haka shi kuma sakaci ne ba sauƙi ba ne ina ba da raga ne tun da ai adata azumi ko gida kake za ka me ana jin jiki to yin saboda wannan jin jikin sai ka ce bari in aje ai shari'a Allah- annabi ya ce inda dina yusur ko yuridu Allahu bikum eh eh to duk yana da wannan na'am
inda an ka ce hani wanda a na Allah ka na hakkin Allah eh na haddashi bayanin da an kai cewa nema cikin nema yana cikin na'am nema cikin neman wani nema ba mu yi maganar nema cikin nema ba mun dai magana aure cikin idda ko aure kan aure eh ba mu yi maganar nema kan nema eh shi bayaninsa zai zo eh kila baka kiyaye da kyau ba na'am na'am na'am eh eh eh eh na'am na'am na'am na'am Mm. ya saki Ai, alkali an ba shi dama ai eh sai ya ce to na na saki a madadinka kenan ta sauku eh an ba shi dama shi alkali eh tunda shari'a ne ta ce a saki an gane eh to saboda haka in aka ce ya saka bai saka ba sai alkali ya rubuta mata takarda a madadin shi mijin nata cewa to kotu ta saki wance ba tawwa ne bisa ga umarni da aka bashi ya saki saboda kaza saboda kaza amma ya ƙi ya bi umarnin kotu saboda haka kotu ta saka mai ta kashe mai aure sai a rubuta mata takarda ta je ta yi idda na'am eh na'am al-ifrat eh wuce gona da iri mm suke cewa wai saboda su ba su da abincin da za su yi sahur ma dai ba su da abincin ci don haka cikin azumi sai su kai ɗaukan azumi eh da wai hujjar cewa wai da rana za su je neman abincin da za su ci eh a wannan ba daidai bane na ina ruwa to ai da ma ana sahur da ruwa ana buɗin baki da ruwa na Eh, kuma a shari'a za ka iya wata uku ma kana shan ruwa baka mutu ba na in kana lahiya lau. ba abin da ya same ka Ru- saboda ruwa abinci ne. Eh, saboda haka sai in ba ka da abinci sai ka sha ruwa na sai ka samu kofin ruwa sai ka aza sai ka eh sai ka bar ma Allah ka dogara ga Allah eh wa man yattaqillaha to Allah zai kawo ma mafita zai ba zai bude ma kofar abinci na eh amma ka ce ai ba za ka yi ba to wannan ba daidai bane na mukabara ne ga shari'a na in mutum ya mutu cikin wannan hali to rayuwarsa tana kan haɗari na
Eh, rashin yin azumin laifi ne babba wajibi ne ga alkali ya hukunta shi na Eh, a ba shi dama to ya tabbatar da lalle ya yi azumi in bai yi ba sai a kashe shi Eh, sai a yi masa haddi a kashe shi na ko da ya yarda da azumin ibada ne amma ya ƙi yi sai a kashe shi na Eh, saboda su ruwa dai ba yadda za a ce su ma an rasa su eh to sai a sha ruwan eh tun da shari'a ka abin nan Allah zai kawo ma mafita ka dogara ga Allah eh su ba zamanin sahabbai da yake dokokin suke sauka a wancan lokaci duk sun hadu da irin wayannan matsalolin na rashi na eh amma bai sa kuma suka daina ibadan Allah ba haka annabi bai ce musu to ai shikenan wannan shekara an yi uzuri ba sai an yi ramadan ba saboda ana cikin talauci akwai fatara akwai yunwa akwai rashin tsaro da sauran ba taba samu wannan ba saboda ibada ce duk halin da ake ciki in dai akwai rayuwa za a iya yi ibada ce ta azumi ba wani abu bane in ka waye gari akwai abinci ka ci in babu nemi ruwa ka sha haka manzo Allah ya bada umarni to da haka ruwa su ma abinci ne eh to wannan shine wajibi sanar da su cewa wannan kuskure ne
masu aikin daji sai ka ga mutum da kunu ne eh wai zai je aikin daji cikin ramadan amma kuma bai yi azumi ba kuma bai azumi in ka to kunu kenan ba abinci ba ne da abinci
to ai kunu abinci abin sha abin sha ne ai sai ya sahur da kunun din bara eh je ya aikin shi ya dan tattaba in ya tattaba sai ya dawo na eh wannan shine wajibi na'am akwai wasu mata da suke fuskantar cutarwa mm.
yawa daga wurin mazajen su na'am da akwai wata na sani har ya kai za a yi mata aiki mm.
iya cutarwa da ta fuskanta daga wurin mijinta sanadiyar cutarwa da ta fuskanta daga wurin mijinta na'am to irin waɗannan matan sun samu su nemi mijin sai su fi su da irin halayen da mijin
to me ya jayo cutarwan haka kawai yake cutar da ita saboda shi azzalumi ne ko ko a akwai da- akwai dalili saboda jahilci da kuma wani son zuciya na shi abin da bincike ya nuna hmm?
saboda jahilci da kuma son zuciya na shi kamar yadda bincike ya nuna ai, in ba ta iya haƙuri sai ta neme sake ta ba laifi ba ne tun da cutarwa ta shigo ko ba haka ba Eh, amma dai kamin nan a yi masa nasiha Eh, kamin neman sakin a yi masa nasiha a tsoratar da shi Allah a nuna mai haɗarin zalunci Eh, kaga in aka yi aka yi wa'azi ya ƙi ya ji wa'azi to kaga sai ta neme ya sake ta a nan ba ta yi laifi ba
kamar Eh.
karantar shi ta yi ta yadda za ta yi ya karantar da ita na'am karantar da ita eh ta yi yadda za ta yi wajen ya karantar da ita na'am amma kuma ya iya bai bari ko ina ta je ta ta nemi ilimi kuma shi bai ya karantar da ita shi bai da karatu Eh, a wa- wajibi ne mana ya barta ta je ta nemi ilimi ko shi ya je makaranta ya ɗauko karatun sai ya zo ya koya mata haka ake yi ai in duk iya bai ba ta kowa ba ta yi.
a shari'a ta bata dole ne ta fita to ana zama babu babu ilimi tunda sai an yi sallah ya ake sallah sai an san hukunci hukuncin ya ake tsalki da sauransu eh nan shari'a ta bata dama ta je ta ta nemi ilimi eh ko da bai yadda ba eh ba a neman izinin sa anan saboda haƙƙin Allah haƙƙin addini ya shiga to ko ya yadda ko bai yadda ba kawai fita za ta yi to sai tasrifi ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله